الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدر وجار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المحضر والتالتي بنظرة تاتي لنا بالزفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم الخميس 27 ga watan shawwal yau juma'a kai afwan 27 ga watan shawwal hijiran sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam tana dubu daya da dari daya da arba'in da daya wanda ya daidai da sha tara ga watan jun 2020 za mu daura daga inda muka tsaya cikin karatunmu na ruhul adab bismillah
bismillah ar-rahman ar-rahim يقول إبراهيم نجل الهادي عبد الإله بدرنا الوهادي من بعد بسم الله ثم الحمد لله ذي الطول العظيم المجد نصيحة مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة التجاني طريق ما بالفضل والرضوان وفي سبيل الناس والفرقان ولازموا لازم في الطريق ديزاينر الربو بالتحقيق فلست في أرض الطريق تربه إلا إذا كنت دواما تبدو مكملا شروطه المقررة مكابدا آلابه المعتبرة مؤسما لآله جميعا لا سيما الخاصة قوم مطيعا إذا شرعت في ادخال الورد فلازم الأعداء وبدر العادي تأدب في داير وباطن به يرقى المرء للمواطن الحمد لله
نعم نعم يقول إبراهيم نجل العادي شو إبراهيم رضي الله تعالى عنه يتي يقول إبراهيم نجل الحاجي إبراهيم dan alhaji abdullahi yana cewa abdul ilahi badr na wahabi shine alhaji abdullahi badr na wanda alhaji abdullahi nan shine watan mu wata ana ce mishi kamar ana ce mishi badar a lokacin da ake cewa wata badar shine a lokacin da ya cika daren goma sha biyar alwa haji mai yawan haske na min badi bismillahi summa alhamdi yace bayan bismillah bayan farawa da sunan Allah tabaraka wa ta'ala na'am lillahi bi qawlil azim summa alhamdulillahi bi qawlil azim sannan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala a ziddaulil azim majidi ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda yake da tsananin girma da kyauta na'am nasihatun minni ila ikhwani Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yace nasihatun minni wannan nasiha ce daga gare ni ila ikhwani zuwa ga ƴan uwana faltumsiku dariqatat tijani menene sai yace faltumsiku fi ruko da dariqatat tijani dariqar shehu tijani na'am dariqa madil fadl war ridwani wannan dariqa fa ta shehu tijani dariqa mahadil fadli dariqa ce wanda take da tsantsar falala warridwani da samun tsantsar yardar Allah usfisa bisunnati wal furqani wannan dariƙa an assasa ta da alkur'ani da sunnar manzon Allah
walazimu lazimi zid dariqi shehu ya ce walazimu kulizimci lazima zid dariqi lazimin wannan dariƙar biza yunalu ribuhu bit tahajjud da lizimtar lazumin wannan ɗariƙan ne ya nalin ribahu za a ribaha ne nake ji ko? ribahu za a samu riba bita ƙiƙi da gaske da tabbaci nake muku wannan magana na'am falasta fi akhzi tariqi tarbahu shi ya ce to amma bari in gaya maka falasta ba za ka kasance ya kai muridin ɗariƙar tijjaniya ba fi azzi ɗariƙi ta ba wai daga karɓar ɗariƙar tijan shi kenan sai ka shiga cikin da'irat fadl wal imtinani kawai ka shiga ka shiga cikin wanda Allah zai yarda da su a'a sai dai- illa idza kunta dawaman taslu sai dai idan ka iza idan ka kunta ka kasance dawaman tsawon zamani taslu kana gyara ayyukanka na'am mukammilan shuruta wal muqarrara ta ya za ka gyara shi ne yana daga cikin gyara ayyukan kan mukammilan shuruɗahul muƙarara kana mai cika sharuɗan ɗariƙar tijjaniya na'am mukabidan adaba wal mu'tabara kana mai gogayya da ladubban ɗariƙar tijjaniya ababen yi mai izina na'am mu'azziman li alihi kuma jami'an sai ka kasance mu'azziman mai girmama li'alihi ga ma'abota ɗariƙa nan jami'an duk dan ɗariƙa ka rinka girmama shi na'am lafiya mal khassatu yace kullu fi'a.
lafiya ma tun balle ma alhasatu ke bantattu wa- a khalifofi da mukaddamai da jinin shauci jani to kun mudi an ka kasance mai da'a gare su na'am idza shara'ta fi dikaril wirdi shau ya ce to barkati idza shara'ata idan ka dauki azama fi dikaril wurdi za ka fara yin wurdin safe ne ko na yamma na'am falazimil adaba qadara al to saboda haka kalzumci yin ladabi kadaral habbi gargwadon karfinka na'am yace ta'addubun fi zahirin wa batinin ka yi ladabi a zai ta'addubun ka yi ladabi fi zahirin a zahirinka a wa baɗinin a baɗininka bihi yuraqal mar'u lil maran gaya mawadi maka bihi da yin ladabi ne a zahiri da baɗini yuraqqal mar'u mutum yake samun hawa yake samun promotion lil mawaɗini zuwa ga bigire makamai daban-daban na wilaya na'am آه. يقول إبراهيم نجل الحاجي شو إبراهيم رضي الله عنه بيتي آه مرة قام بعد تارين شو إبراهيم من بعد تارين على عبد الله هو نعم.
سبي هكا آه، بيتي نبي نسيتي من بعد بسم الله اسم الحمد bayan godiya a bayan bismillah da godiya ga Allah abin da yasa shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya kawo bismillah shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kulli amrin zibal duk wani abu wanda yake mai kyau la bai fara kuma da bismillah da bismillah rahman rahim ba fa huwa abtar kai kamar yankakken baya gare shi kisa shi ya kawo bismillah kisa Allah tabaraka wa ta'ala sahabbai suna cewa ba ma gane cewa an shiga sabuwar sura ta da bismillahir rahmanir rahim sannan godiya ga Allah ko da yaushe ana so ya zamanto aikin ka na farko ya- ka bude shi da bismillah a da godiya ga Allah shi sa Qur'ani aka bude shi da alhamdulillah rabbil alamin haka zalika a kowane aikin ka na karshe shi sa Allah ya koya mana wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin to shine sa Allah shi Ibrahim radiyallahu anhu ya kawo anan wajen abinda yake so ya koya maka anan sai ya ce nasiha ce zai daga gare ni zuwa ga 'yan uwana ku yi roƙo zuwa ga ɗariƙar shehu tijjani wanda wannan shehu tijjani nan sharifi ne hasani ne tsakaninsa da sayyidul wujud mutane 25 ne sallallahu alaihi wasallam a a shehu tijjani radiyallahu anhu kamar yadda muka sani sharifi ne tammi asali wanda aka haifa hajiya suna dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da ya kai kan marhala ya fara karatu yana ɗan shekara bakwai ya haddace alkur'ani yana gama da ya karanta alkur'ani a wajen babban shehinsa da ake ci musu ashekul almabruk bin afiya a tijani almarawi kuma ya karanta muktasar al-khalil a wajensa wani lok- a, ya ya karanta kuma risala da muqaddama ta ibn rushd da ahlari da sauransu dai kafin ka ce mai shehu tijjani yana ɗan shekara ashirin da ɗaya duk wani ilimi na addini in dai an rubuta shi yana ƙirjinsa ya dace shi da ya kai shekara ashirin da ɗaya kamar mai mulkin muridi yana faɗa su marta ƙahin matul aliyya ilacce ba isadatu sufiya sai ya fara nema ya shiga wajen wa'innan yana neman ya samu abin nan a yakin suna ya haɗu da sufaye na zamaninsa domin ya samu ya shiga yaya ake shiga fadar Allah daga nan za ka gane wai ashe ba wai kawai zuwa za ka kashe ka ɗari ka tiyan ka aska tafi ce ba ba tare da ka samu wata kan shi irin wannan a, ilimi na farkon ba wata kan ilimin a me yake suna ilimin shari'a saboda haka hijira tana ɗari dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da ɗaya ka gana ɗan shekara ashirin da ɗaya in ka buga kenan sannan ya fara tafiya ya je ya haɗu da irin su maulaya ɗayibar wazani su maulaya ahmadu sakili ya tafi haɗi zuwa su tilmisana ya wuce ya ya yi ka- ya ringa tafiya har ya je ya yi hajjinsa a lokacin da hijira take dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da shida yana ɗan shekara talatin da shida shehu tijjani radiyallahu anhu ya je ya aikin hajjinsa to da hijira ta kai dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tisa'in da shida kaga an ƙara shekara goma ko yana ɗan shekara arba'in da shida ba talatin da shida ba a wannan lokacin ne aka yi mashi izini ya fara ba wa halittar Allah ɗariƙarsa bayan ya shiga ɗariƙu daban-daban bayan ya yi halwoyi tun daga hal- halwar wata abin nan kwana bakwai kwana ashirin da ɗaya ah, kwana arba'in da ɗaya halwar wata shida shida har ya ga sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama wa almar shuhudi daga nan ne manzo Allah ya ce mishi ana shekuka wa murabbika ni ne sheyinka ni ne mai maka mm, ah, tarbiyya babu kuma wani waliyi a doron ƙasa da yake da upper hand a kanka saboda haka ya wuce lokacin da hijira ta kai alif dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha uku yana ɗan shekara sittin da uku ya zauna a garin fas to a gurguje dai shehu tijjani radiyallahu anhu ya- ya yi wafati ranar alhamis sha bakwai ga watan shawwal hijira tana dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin yana ɗan shekara tamanin cincin mutane masu yawan gaske suka zo suka halarci jana'izarsa an binne shi a zawiyarsa a mashahura a nan unguwa ko lungun da ake ce mishi haumatul bulaida wannan kenan a idan kana son karin bayani game da shehu jihar radiyallahu anhu kawo kuma littafan ɗariƙa tijjaniya irin su jawahirul ma'ani na sayyidi aliyu harazimi irin su aljami li maftaraka min al-ulumi da sayyidi muhammad ibn al-mushri irin su ta'irin nawahi na sayyidi ibrahim ar-rayyayi na irin eh, da eh, da- da irin su littafin da sayyidi al-kansusi ya rubuta na mata littafin da ir- da bugatul mustafidi na ibn arabi as-sa'i da jayshul kafil na sayyidi muhammad sagir at-tashiti a shingidi da rimahu na sayyidi umar al-futi da mizabur rahma na sayyidi ahmad bin ambu da shingidi da gare sunan da littafai da yawa su kashful hijab na sayyidi ahmad khairashi wannan kenan shehu ibrahim ya ce wannan ɗariƙa ta shehu tijarin nan wanda muka faɗi ɗan tarihinsa a gurgujen nan ɗariƙa mahadil fadili wa ridwani ɗariƙa ce wanda take da tsantsar falala da yardar Allah wanda aka gina ta da alkur'ani da sunna mecece ɗariƙa tijaniya baki ɗaya ɗariƙa tijaniyan nan ba wani abu bane ba face wata hanya shi aka ce wata ɗariƙa da mutum zai sami ilimi na zahiri da ilimi na baɗini ta hanyar ta hanyar wora zuciyarka wajen bin Allah tabaraka wa ta'ala ilimin zahiri shine ka san irin sharuɗanta da fikiwinta ilimin baɗini shine ka samu ilimin ma'arfa dan haka baki da wannan abubuwan an tattara su ne an gina su ne da alkur'ani da hadisi babu abin da yake sabanin qur'ani da hadisi menene a cikin ɗariƙan nan La- lazumin safe ne da lazumin yamma da da da wazifa da- da- da zikirin juma'a su ne baki ɗaya a ciki haka ne to a lazumin menene baki ɗaya daga a'udhu billahi ko a'udhu billahi min shaitanir rajim ba to idan a'udhu billahi min shaitanir rajim fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi min shaitanir rajim gashi na cikin al-qur'ani sai bismillahir rahmanir rahim innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sai kuma fatiha ka cokar ummul qur'ani eh sai sai- sai me kuma sai istighfari fastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi ko sai me sai salatin annabi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sai me sai la ilaha illallah fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun wazkur rabbaka fi nafsika haka dai sannan sai me sai shikenan ma nake ji abin da yake ciki eh subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin surat surat daud alayhi salam zaka shiga karshe kenan ko shi ne dai baki ɗaya abin da ɗariƙar ta ƙunsa amma sai a ce maka a to mun yadda ɗariƙar ta fito to me isa kuka zo kuka ƙirƙira kuka ce a ringa yi da safe a ringa yi da yamma sai mu ce Allah ya ce wazkur na saka fi nafs wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jari min alqawli bil gudui wala sali wala takun min al me al ghafilin ka ambaci ubangijinka a zuciyarka kamar yadda muke lazumin safa a zuciya muke yi ba a baki ba wa dunal jari min alqawli yace kan ma ka ringa bayyana karatun astaghfirullah subhanahu salatul fatiha a kan ka bayyana shi wa dunal jari min alqawli min alghudwi bi wala kuma ka yi shi da safiya da yammaci ba gashi nan ba sai a ce eh to shikenan mun yadda kuna yi gashin ya fito to amma me isa kowa ya je mana me yasa kuke taruwa ku yi wazifa sai mace wannan shi ma dai Qur'ani ne ya gaya mana annabi Allah ya ga wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna me wajha ولا تعد عيناك عن تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا yace ka haƙoƙota da kanka ya rasulullahi ka ringa ambatan Allah tare da jama'a tare da jama'a sai an ce eh to duk mun yadda a wannan duk tabbu'i kuka samu ku gaya mana a ina annabi ko sahabban su suke cikin qurunul mufaddala sai wace wannan shi ma mai sauki ne hadisi ya zo sayyidina Abu Sufyan ya fito tare ya zo tare da jama'arsa suna zaune yace musu me kuke yi suka ce mun tare ne muna ambatan Allah sai ce Allah ma jinatukum illa haza dan Allah da gaske ba abin da ya zo da ku sai wannan suka ce wallahi ba abin da ya zo da mu sai wannan ya ce na rantse da wanda rayuwa ta take yanin sadis ingantacce da wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da mu muna zaune muna irin wannan ambaton na Allah ya mana irin wannan tambayar ya ga mana yace shi ma yace ya rantse da ubangiji yanzu mala'ika ya sauko ya zo ya ga mu yace Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna wa mala'iku yana fariya da ku yana tsara kunan ga hadisi nan bukhari da muslim sun kawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza marartum bi riyadil jannati farta'u idan kun zo wucewa daga dausayoyi na aljanna lambuka na aljanna ku tsaya ku yi kiwo sabai suka ce wa ma riyadil jannati ya rasulullah wai menene wannan dausayi na aljanna tan da a duniya muke sai ya ce hilaqu zikri sai ya ce me sai ya ce inda ake taruwa a zikiri kai in ƙara maka hadisi ya zo wanda yake wannan hadisul qudsi ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya kawo ya ce Allah tabaraka ta'ala yana da wa'in su malaiku sayyasin su wannan kai masu yawo ne a gidan kasa shawagi suke kamar yadda kasa ake da jirgin sama da yake shawagi idan suka zo ba su da yaltami sunan majalisar zikiri ko suna neman inda ake zaune ne ake ambatan Allah idan suka zo sai su rubuta sunayen kowa sai su faɗi Allah sai ya ubangiji da wane da wane da wane da wane da wane da wane su ne suke zaune suke ambato Allah ya ce don me suke nema suka ce Allah aljannar ka suke roƙo ya ce sun taɓa ganinta suka ce ya ce da sun ganta da sun roƙa fiye da haka me suke neman tsari suka ce wuta suke neman tsari sun taɓa ganinta ya ce a'a da sun ganta da sun ne da sun nemi tsari fiye da haka ka tafi ka je ka rubuta na gafarta masu baki daya sai mala'ikan ya ce ya ubangiji a cikin su akwai dan jimmai ya zo ne wajen abokinsa ya tsaya can gefe shi bai ya ce kai humul jalisu la yashka bihim jalisum kai su wa'annan mutane humul qawm la yashka bihim jalisum kai su fa wayansu mutane ne wanda abokin zaman su ma baya taba shi ma ya shiga cikin su sai su ce a to dan me isa dan me isa kake yi ake yin zikirin juma'a sai mu ce a manzala sallallahu alaihi wasallam ne gaya mana yace ranar juma'a akwai wata sa'a wanda Allah yake karban ibadu a wannan sa'ar ba wani bawa da zai tsaya ya roki Allah bukata face Allah ya biya mashi Abdullahi ibn Abbas habrul umma wa turjuman alquran yace bayan sallar asar ne zuwa magriba kuma shi kuma sufi dan dare kace yace ni ba zan roki Allah duniya ba ba zan roki Isra'ila ba ko la ilaha illallah zan karbi kenan to menene wannan ba cikin dariƙa ba a ba cikin wannan sai ku ce mini ina ma'arifar kuma ai take ce saura ko faira ita ma faira sai a ga maka annabi Musa alayhi salam wanda yake bi na biyu daga cikin ulil azumi na rasuli wata rana yana zaune yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi sai wani mutum ya zo ya ce kai Musa an yi a duran kasa a ji a duba wannan tafsirin al-Qurtubi anya a duniya da Imam Tabari da da Shehu Ibrahim cikin sira da tafsir anya a duniya akwai wanda ya kai ka ilimi ya ce kai ba na tunani sai Allah ya ce akwai to ka tafi waje kaza da kaza da kaza za ka je ka tarar da wani bawan mu shi zai gaya maka wannan ilimin ya ce Allah ta yaya za mu gane wajen ya ce idan ku je duk lokacin da kuka tarar da cewa kifin ku ya gudu ya kyale to shikenan falan ma balaga majma'a bainahuma ne ya wutu ma fattakhadha sabila fil bari me karaba falan ma jawaza qalifata wa atina gada ana laqallaqina min safarna hada nasaba qala me qala ra'aita idza wayna ila sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansani illa shay'an an azkura fattakhadha sabila fil bari me ajaba sai ta kala zalika ma kunna annabi fardadda ala atarihima qasasa suka tose da suka zo dan fa wajada abdan min ibadina آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما علم لدني علم المعرفة النبي الله النبي مو- النبي موسى عليه السلام ويتبع وجه وانا باوا ولي با النبي با kamar yadda zaka tafi wajen shehin kan nazo ne zan yi tarbiya aka maka Allah idan shehi zai zai maka tarbiya zai ce maka tarbiya ba a fita yawo ba a kaza ba a kaza ba a kaza ɗauki- zama ake a ɗaki sai ya ce to shikenan ala attabi'aka ila ala an tu'allimani ko mimma ullimta rushda shin ba zan tafi ba dan Allah in dan bi ka karsanar da ni abin da ka samu dan in samu shiriya tarbiya fa in samu shiriya zai ce eh, qala fa in tabatani an shay'in a fa in qala fa in tabatani fala tas'alni an shay'in hatta uhdisa laka minhu zikra to daga yanzu ga ga sharadin da za a baka in ka tarbiya ce Musa idan ka bi ni kaka kake kaka roƙe ni kaka sake ka tambaye ni komai ce to na yadda ko suka tafi fantalaka hatta idza ne rakiba fi safinati ko harakaha qala li aqra'ta hali tugrika ala ka ka fata wannan ah, jirgin ruwan dan ka Allah ka ji lakaji ta shi'an me imra ka zo da wani abin mamaki ha sai ce ba na gama kala innaka lan tasdi a mai sabra ba sai ce ka la tu akhizni bi ma nasi kar ka kada ka kama ni akan abin da na manta an shiga hadara ta farko kenan Eh.
dama mu muna da mazayar guda uku ko an shiga mazayar na farko ko Eh.
shikenan shike cikin tafiya hatta idza laqiya gulaman fa qala aqtalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs laqad jita shay'an ukra ka kashe rai hazo da mu da gaskiya inkari ne saboda shi ma abocin shari'a ne ya ga aka bin nafsi wal aini bil aini wal lawfa bil lawfi wal uzza bil uzza wal zura kisas arma Eh.
ai ba zai yi ba to saboda haka saboda haka yace ba zai yi ba an shiga me mazara na biyu ko mu doka aka tafi wanda ka hatta bi hatta idza ata ala qatin sama ala fa bu zai fu ma fa wajra ji jara yurida an yakadda fa ka sai ta kala law shi ta latta qatta alayya ajra sai ce idan kaga dama kakka karbi lada sai ce ha za shi raku bainu bainu na gama sanar da kai Allah ka cika mazayar salat dan haka je ka kai maka zama kadin amma kaman ka dai warin maka fakkin wa'annan rubuzin sai ce amma safinatu da kaza kaza kaza abin da ya faru dai malakun ya kuzo kullu safinacin garza sai ce kai Musa da kake ta jin tsoro cewa za a halaka da mutane ka manta kai da uwarka kana jariri ta saka ka a cikin kwando ta tura ka ruwa idan ruwan ya girme kai za ka ka iya tafiya su ko ina ma masu hankali ne akwai wanda suka iya su sun tafi to ta za ka tabbatar annabi Musa ya fana'i me yasa bai ce akhraqta ya litugrika na badanka halakar da mu ka duniyar da mu sai ce litugrika ala ya nashi baya ganin ka sai ce kai ala wa'in mutane yake gani yayi fana'i ban sani ba ko an gane ka ta karatun yana da yawa saboda haka ah, aka tafi ya zo wajen ga ga yaro kai ya ce ah to kai annabi Musa alayhi salam da kake cewa dan wannan yaro ni Allah ya san da ni saboda millatun na ilmani cewa idan ya tashi zai zai zama to kafiri kuma duk sai ya ga iyayensa tsakanin abu abin abin nan, ah, ah, ah, ah, zai zai zai abin nan shi fa aradna an yi menene an yi badalu ma rabu ma khairan minhu zakatan wa aqrabu ruma shi yasa na lakar da shi amma kai ka manta kai da fawa ka zama Musa fa kada alai kai mugun naushi ka kame mutu Hmm? ya kenan abin yake nan ma an samu me na biyu ya ce sannan na ƙarshe ko ya ce wannan gini wannan gini karatu ne mai nisa da yawa ma'ana za mu yi yanka shi ya ce wannan li- limasa li- ah, menene mm, li- li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tatau kanzillahuma wa kana abuhuma saliha ko fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatun min rabbik wa ma fa'altuhu min amri yace duk wani abin da ne ba al'amari na bane ba annan ne ya kara ya nuna mushi cewa ba ni ne aiki ba la fa'ila haqiqatan illallah ba wanda yake aiki a doron kasa ba abin da yake taharuki sai da izinin Allah da haka ya narkar da kansa ya narkar da yaron ya narkar da almajirinsa annabi Musa baki ɗaya sai ya tabbatar da aikin Allah wajen me ba zakatar ya taurin ba kuma dai Qur'ani ne ba ka cewa wannan nasiki ne ko mansuki kuma ba ka ce wannan sahihi ne ko mo- ko ko- ko ra'ifi ko maudu'i eh ko akwai babu wannan a ƙara cikin karatun ka gani kafin zai baka mamaki ka ƙara sanin cewa ma'arfa ce a wajen duk wani aiki wanda yake a zahirin abin zaka ga kamar taurin abu ne abu ne wanda yake mai muni sai ya jingina a kansa ci ke duro ko a amma safinatu fa kanal masakin ya'maluna fil barri fa aradtu sai na so ni sidru an aibaha dan a- abin nan in aibantar da ita ko amma gulamu fa kana abwahu mu'minaini fa khashina an yurikuma dubyana wa kufra ko fa arada rabbuka an yabluga ashiddahuma a tsakan fa a- me fa aradna an yi badilau ma rabbau ma sai muka so saboda nan ma kisa yi amma da aka zo gyara na gini sai ce fa arada rabbuka sai ubangijin kai so sai dauki wa'ancan wanda suke a zahiri kamar abubuwa ne mai- masu kunci sai jingina kansa sai dauki kyakkyawa sai ajiyewa ubangiji me ba azkar ba na Hmm? to me ya dalika tijana wanda ba usisar bisnatu furqan bane ba malam je gaba saboda haka a to wannan ilimi ne wanda sai a ce to ina yake hadisi ana kamata sayyidina abu huraira radiyallahu anhu ya ce hafistu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aini na haddace na haddace ƙwaryoyi guda biyu na ilimi daga wajen manzon Allah fa ammal awwal amma ƙwarya ta farko fa ba sassuwa sai da na ƙarar da mutane ga musu komai wa ammal akhar amma na biyu walau ba sassuwa da zan bude in faɗa mutane la kada'at minni hazal bal'un da sai an yanke min wannan wannan makogaran in dai ba ma idan ka ce idan ka ce ah, fitintunu ne da za a yi wanne ne wanda sabai ba su faɗe shi ba ina ji ko dalhani da zuwa wanne ne wanda bai faɗa ba ko ammar bin yasir wanne ne wanda bai faɗa ba amma da yake wancan ne sai kenan idan ka ce wannan ma a- i- i- i- yana ɗaukan ihtimali guda biyu to ina kuma ga hadisin da ibnu uwaina ya karɓo daga i- ibnu jurayj shi kuma daga ada'u shi kuma ada'u daga abu hurairah radiyallahu anhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن من العلم كهات المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله تعالى فإذا نطقوا بها لا ينكروا عليهم إلا أهل أهل القرة بالله yace daga ilimi akwai wani ilimi da yake kamar abin da yake a taskace yake babu wanda ya san wani ilimin sai masana Allah sai masana Allah idan suka furci da shi babu wanda babu wanda zai yi musu inkari ba wanda zai musu inkari sai wanda yake ba ahalin abin ba annabi ya gama magana mun ba da karatu a cikin tausil a nami wanda muka karatu mu na karshe kan ma- malamai kashi ko al'alu billahi wanda ya san Allah amma bai san umarnin Allah ba da wanda ya san umarnin Allah bai san Allah ba da wanda ya san Allah ya san umarnin Allah ko Ah, to wannan dai kenan to abubuwan da suna da yawa sannan ah, ya kamata mu gane cewa wannan ɗariƙar san dai aka fito mata da wannan abubuwan cikin hadisi aka fito a kai cikin qur'ani aka fito cikin hadisi ta cancanci abin da shehu ibrahim radiyallahu anhu ya ce usta dariqa madil fadl war ridwan ta cancanci ta zaman to dariqa wanda take mai ma'ab- ah, mai tsantsar falala da yadda Allah ko ba ta cancanta ba ta cancanta sannan ta dai muna zakulo asalin abu ne kakka yi tunani ko shoyi ba mai shi ma koyi daga ka koyi faɗa haka a a shehinsa shehu tijjani ne ya faɗa a cikin ifadatul ahmadiyya har fudda'i shehu tijjani abul abbasi yake cewa ɗariƙuna ɗariƙin mahadil fadl ya ce ɗariƙa mu- ɗari- ɗari- eh, ɗariƙa ce eh, ta tsantsar farala a haɗa hali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam minhu ilayya min gai wasatin manzan Allah ne ya bani daga guri na zuwa gurinsa babu wasuɗa ya ƙazzatan ido da ido lama naman ba wai a bacci ba to kuma wane ne zai yi inkarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a gan shi ba ido da ido bayan ya ce man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna shaytana la yatamassalu bi wanda ya ganni a mafarki tabbas ni ya gani shaytan bai iya bai iya daukan siffata sannan ya faɗa a wani hadisin man ra'ani fil manami wanda ya ganni a- a a mafarki abin nan eh, fil shar'i ko ga kuma jawabin shaɗi fasaya rani fil yakzaki da sannu zai ganni a farke duk da cewa malamai an samu ikhtilafi an samu sabani ina ji duk wanda yake cikin social media ya ji sabanin da yake cikin kwanan nan akan zancen ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai abin da ya kamata a sani shine malamai wanda duniya ta yadda da su sun tabbatar kan cewa tabbas ba a kokanton kuma maganar su ana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ido da ido kuma ya ishe ka ya ishe ka a ce maka al-Hafiz ibn Abi Jamra ya ce tabbas wannan abin an tabbatar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a a a a a ana ganin shi a ido da ido alhafiz ne fa alhafiz Wan- duk wani malamin hadisi da aka cewa alhafiz bari in kwatanta muku abin ku ji mafi karancin ta'arifi mafi karancin definition da za a gaya wa alhafiz shine mutumin da ya haddace hadisi da isnadinsa da mataninsa hadisi ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai guda dubu ɗari bakwai a duniyar nan yanzu ba wanda ya da cewa hadisi duka duk wani musulmi da yake duniya ba wanda ya da cewa hadisi kuma marasa kunya yanzu ne suke cewa me cewa- cewa ba a ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mm.
su ka babu wanda ya haddace hadisi 70 a cikin su da sanadi an wani an wani an wani an wani haddathna wani haddathna wani haddathna akhbarna wani akhbarna wani akhbarna wani an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka ya- ka kawo 70 su zo kawai su buge mana ido kawai duk hadisin da ya zo zuciyarsa kawo su a guda 70 babu wannan kuma shi sa malaman malaman hadisi suna da wani shar'i suna cewa al-hafizu hujjatun ala man lam yahfaz shi idan hafiz zai magana to wujja ne akan duk wanda bai kai wannan matsayin sa ba. to karshe ga khatimatul huffaz a jalaluddin sayyidi wanda malaman hadisin suka ce wannan kai ne ka- an kulle kofar kanka a wajen hafizan to shi littafi yayi tanwirul harak littafi yayi sukutun akan fi jawabi ru'yatin nabi wal malak a wajen tabbas yana yiwuwa a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma na da jiwon sai a ce wai me yasa sabai ba su gan shi ba wa'in sun yi mafarkin sa amma me yasa ba su gan shi ba mu bai kafin mu zo kan magana sabai a bar shi taslimal jadili a bar shi wai da gaske ma sabai ba su gan shi a farki ba kai karatun yana da yawa wallahi a bar shi akan cewa ba su gan shi a farki ba muna da ka'ida da muke cewa almaziyatu la taqtadil afdaliya kakan iya samun wani abu sahabi bai samu ba amma hakan bai nuna cewa sahabin kana sama da shi nan ran shekarun bayan ba na taɓa gaya muku cewa ba shehu ya musu ya je ba duka ba zagi ba takobi ba kuma ya musulantar da mutane dubu hudu eh na kantul ala falan tu'adda kalmatul tawhid fatul adda za a iya sama sahabai wanda bai san ba haka ba kuma haka yana nuna cewa sai bayan yana sama da sahabai kalla wa hasha bai yiwa to haka abin yake sannan ibnu hajar al-asqalani ya faɗa a cikin ah, fatu ah, abin nan, eh, me yake suna fatul bari kan cewa sai ah, Abu- ah, hafiz ah, ah, ah, abu jabra din nan yake cewa sayyidina abbas afan sayyidina abdullahi bin abbas ya kwanta ya yi mafarki ya ga manzo Allah a mafarkin nan Mm.
Ba- bayan ya ba da ah, bayan ya ya tashi farke fa baqiya mutafakkiran fi hadal hadisi Mm.
sai zo na yi ta tunani akan wannan hadisi fada khala ala ahadin ummahatul mu'minin ya shiga ɗaya daga wajen ɗaya daga cikin iyayen mu'minai ta iya wa khalasa ce maimuna ya ba ta labari gashi gashi gashi kuma ina tunanin ya abin yake sai ta ɗauko sai ta ɗauko madubi manzala sallallahu alaihi wasallam da ya dubi mafarkin madubin manzala sai dinga ganin annabi ba kansa yake gani ba sai ya dinga ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kansa yake gani ba to saboda haka idan har haka ya faru shehu tijjar radiyallahu anhu ya ga manzon Allah ya kazatan la manama ido da ido kuma ya bashi wannan ɗariƙar menene abin mamaki a ciki ka san menene abin mamakin su kullum madiya wannan gani suke cewa annabi mutum ne kamar su saboda me ai ya mutu ta za a ce ya a gan shi amma sun manta cewa annabi kuma ba mutum bane irin su kuma duk mutumin da yake da wannan itikadi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne irin sa yana da irin itikadin kafirai haka suka ga wa annabi nu fa qala malaw lazina kafaru min qawmi ma naraka illa basharan mislana ba ma ganin ka komai sai mutum ne irin mu ko ba ka suka ga mishi ba haka suka ga wa annabi a- a- annabi Musa da Haruna fa qalu anuminu li basharaini mislana wa qawmuhuma lana abidun mi imani da mutane irin mu haka suka gaya wa a- a- annabi sali ko ma anta illa bashar mislina fati bi ayatin in kuntum min sadiqin haka suka gaya wa annabi shu'aib ko wa ma anta illa bashar mislina wa inna zunnaka min al-may al-kadhibina ko kai sayyidul wujudi wa almun shuhudi sallallahu alaihi wasallama haka suke ganin akan sa cewa mutum ne ya kul da'ama wa yamshi fil aswaq yana cin abinci yana shiga kasuwa to ba haka bane ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan annaba ba mutane bane ba irin mu to san da ba mutane bane irin mu rayuwarsu ba irin tamu bace ba haka zalika dole mutuwarsu ba irin tamu bace ba hadisi ya zo ingantacce daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bukhari ya kawo muslim ya kawo imam malik ya kawo cikin almuwatta nashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya azumi kwana uku a jere sai sahabbai suka ce za su bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace a ba za ku ba suka ce ya rasulullahi ai kai mu ma muna so mu yace a a ana lastu ka hay'atikum ni ba irin ku bane ba haka manzo Allah yace ni ba irin ku bane ba hadisi ya kuma zuwa ingantacce cikin bukhari mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun annabawa rayayyu ne a cikin kabarrukan su suna sallah hadisi ya kuma zuwa ingantacce wanda yake haddin tawaturi mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce marartu bi Musa na wuce ta kabarin annabi Musa fa wajadtu yusalli fi kabari na ganshi a kabarin sa yana sallah ya kara gaba ya tafi baitul maqdisi ya tarar da annabi Musa nan ya zo ya ja ya ja sallah yana bayan sa ya wuce ya tafi sama ta hudu ya tarar da annabi Musa nan guda nawa ne ha to idan har har wa'annan ana ganin su haka saboda me kake tunanin shi annabi da ya fi su bai zai yi a ganshi ba ta ya kake tunanin shi annabi kuma idan kana so ka karyata mutanen da suka ba shi wata jamani ya fara gabanin shehu tijjani ya ce ya gama zala su zai sama da shekara akalla shekara ɗari biyar wani su sun faɗa sannan idan wani za ka karyata to fa ka fara karyata na uku daga cikin halifofin manzala sai na usman bin affan hadisi ya zo lokacin da aka yake kulle a gida da za a shaidantar da shi a abdullahi bin salam ya je ya zirce shi ya ce mai wallahi yanzu na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan tagar yake cewa ya Usman Hasaruk sun sun sun katange ka kaki fitowa na ce manzon Allah eh annabi fa adlali dalwan fi ma'in fasharubtu hatta rubitu annabi ya dauki wani dan wani dan gora ta ruwa ya bani ya bani na dauka na sha ya ce na sha na sha hatta rubitu in mafarkin ya ce a sha annabin da ya iya bawa mutum radiyallahu anhu abu bayan ya gaishe har abu ma ya bashi abinda za ka iya taɓa ma har ya sha ya koyi to shine kuma za a gani shi ba sannan ya ce in shita nusirta wa in shita a afsata indana in ka ga dama a kawo maka ɗauki in ka ga dama kuma ka sha ruwa a wajenmu ya ce sai na yadda in sha ruwa a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba cikin kashu abin da Imam Suyudi ya kawo shi a cikin littafin sa Al-Hawi lil Fatawi kuma yake cewa wannan kissa mashhuri ya ce an fito da ita ga wajen Sayyidina Usman a cikin littafin hadisi da yawa da isnadin su daban-daban Al-Haris ibn Abi Usama ya kawo a cikin musnadin sa da wani sama an an duba ciki za a ga wannan ya kawo ma cikin littafin da muka kawo tanawul fi imkan ru'yatin nabi wal malak wannan kenan sannan hadisai sun zo da yawa da maganganu sun zo da yawa daga cikin malaman da duniya ta sallama musu hatta shi sayyudi din ya faɗa ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka duba wata risala da ake ce mata ilamul muslimina bima fi kalamiz zamzami min al-kanzil mahdi wal kufr al-mubin akan hamishin albayan wa tabyin na shoyi ibrahim radiyallahu anhu an tijani ta tijani za ga shoyi ibrahim radiyallahu anhu ya koro mutane suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabanin shoyi ibrahim gabanin shoyi tijani yake cewa daga cikin su akwai Abu Madiyan al-Gausi daya akwai Sheikh Abdurrahman al-Qanawi biyu akwai Sheikh Abu Musa Zawawi uku ko akwai sheku abul hasan shaziri hudu akwai sheku abul abbas mursi biyar akwai sheku jalaluddin sayyidi shida shi da kansa yake cewa na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam so 70 da wani abu da yake saboda aka mutane da yawa sun yi sun yi wannan abubuwan daga cikin mutane a daga cikin manya-manyan mutane saboda aka abin da zai baka ga irin sai Ibrahim al-Matubuli nan wanda yake cewa mu biyar ne a duniya ba mu da shayi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aljuaidi yana nufin kasa kenan sai sheku Abu Madinan sai Abdurrahman Abdurrahim al-Qanawi sai Abu Mas'ud bin Abi Abil Ashairi da Abul Hasan Shazili to wa'annan duka da na gaya muku dinnan babu fa guda ɗaya tak babu guda ɗaya tak wanda ya zo bayan shauti jani wanda ya zo bayan shauti jani to idan wa'annan kake so kaita ka kaita wancan ma amma mutum zai cewa to dan bai sa duk wa'annan sufaye ne saboda su ne suke kan suke kan turban manzon Allah da sabansa kuma suka yarda da haka shi sa hakan yake faruwa da su ibnu haji ya faɗa cikin madkhal nashi duk wani wanda yake kan mazhabar imam malik ya san wani ibnu haji in dai kai ka haka ne ko ba haka ba to shi da kansa ya yarda cewa ana ganin manzon Allah sai dai ganin annabi ido da ido abu ne fa wanda ba kowane mutum bane ake ba ba irin wayannan matan da suke karya ba na ga manzo Allah ya zo aiki na ya ce kan sallah ƙaryar banza ce duk wayannan idan suka ci gaba da wannan ƙarya za su shiga wutan nan ba su tuba ba man kazba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maq'adu tinnar duk wanda yayi min ƙarya da gangan yanzu manzo Allah amma wayannan mutane ne gangaran wanda duniya ta yadda da salahar su na'am
suka ce sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam to dan me yasa ba za ka yi ba sannan duk a ɗauki wannan baki ɗaya mas'alar mece ce ikhtilafi ce saɓani ce saɓani ce ya haka la ilzam fi masailul ijtihad babu wani lazumta mutum lalle bi wajen a yabi abin da kake so akan duk wata mas'ala ta ijtihadi haka malamin usul fiqh ta suka zo shi na yadda da shi to bari in tafi in je in ci gaba da gidanawa ka ba ka yadda da shi ba je ka kan naka assalamu alaikum kitabi ko to shehu ibrahim radiyallahu anhu ya faɗa yake ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ra'aytu rasulullahi jaran waya kaza ko ibadi ta zaka malu malu ra'aytu rasulullahi nasta bi annani tashwil lahu fil kainati mukhallasu ra'aytu rasulullahi jara bi bugayati wa ma gaba anni jara barran wala bara da sauran gurare da yawa to saboda haka wannan tsarika da wannan mutumi mai salaha da ya samo ta ta cancanci ta zama mai ta zamanto tsarika mahajil fadil war rudwani dama yana faɗa duk abin da na ambata muku na daga falar ɗariƙan nan da za ta hau kanka wallahi tallahi abin da na ɓoye in ji shehu tijjani abin da na ɓoye ya fi yawa akan abin da na bayyana kwatankwacin yadda abin yake kamar kofi ɗaya ne na ruwa da ka ebo shi daga cikin ƙatoton kogi sai da aka shaiba sai ce ka lizimci wannan ɗariƙa cikakken lizimta da shine za ka samu za ka samu riba na gaya mana cewa lazimi ne na safe da na yamma sai wazifa sai zikirin juma duk wa'innan babu wanda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane ba ya ba wa shehu tijani radiyallahu anhu kuma baki daya abubuwa ne na ilmantarwa da shirwa da wanda abin da su janyo mutum ya samu kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka duk mutumin da yayi wasa da su idan har kai wasa da wannan abin da ka rike wa'innan na filfilin to za a wayi gari gobe kuma kana wasa da abin nan farillai haka abin yake in kai wasa da nafila ma ka wasa da farilla sannan abin da yasa aka ce kalzunta shi ma hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul a'mal ila Allah adwamu ko ko adwamu wa in qalla mafi soyuwar aiki a wajen Allah tabaraka taala shine wanda ka dawwama kana yi ko da ku dan kankani ne shi sa shautu ya baka yan kankanin aurare ka ringa yi haka zalika idan ka dawwama kana yi duk wayansu albarkai albarkatai da nafahat da kamalat duka dai za su sauka a gare ka kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake saukarwa da bayinsa masu bunsa amma ka sani ba wai ishau yake cewa ba wai daga kawai ka karɓi ɗariƙan nan ba za ka samu wannan ribar da nake faɗa ba a'a sai ka dawwama kana samun islashi kana gyara kanka ɗariƙar baki ɗaya aƙida ce da suluki da tsantseni da dawwama da ikilasi a kan kuma tare da riko da sharuɗanta baki ɗaya duk mutumin da ya tsaya a kan ya karɓi ɗariƙar tijjaniya bayan ya karɓa ya tsaya ya bi sharɗanta ya riƙe su bayan ya riƙe sharɗanta ya bi hanya da tafarki da suluki na ɗariƙar nan baki ɗaya to fa babu makawa sai ya samu muradinsa da ake so shine samun hakikanin sanin Allah da bautawa Allah da korewa Allah kishiya amma idan mutum ya kafa dariƙa ko ya bashi da wani aikin yi na na dariƙa bashi da wani abin da ya bi na shaɗan dariƙa bashi da kuma komai sai dai zai lazimin safe ya lazimin yamma ya wazifa ya zikirin juma'a amma fa duk wani shari'a na dariƙa tijjaniya babu abin da yake yi to kwatankwacinsa shine kwatankwacin mutumin da yake riƙe ya sake reshe ya kama ganye kaga wata rana ko ya wado Allah ya sa kasan kuma babu kura da kura ta mukammilan shuruɗa wal mafat dole sai ana cika sharuɗanta in ji shaibayen radiyallahu anhu wanda suke a bayyane mukabilan adabar mutabara sai kana gogayya da ladubbanta ababen yi wa izina yana daga ciki ka ringa ka ringa girmama duk ɗan ɗariƙa babba ne ko yaro tun balle ma manyan daga cikin halifofi da mukaddamai ka kasance mai da a gare su su kuma sharadin ɗariƙan nan shehu a umar rufuti radiyallahu anhu ya kawo a cikin rimahu ɗinsa fasali na talatin da uku yana cewa ka sani ita fa wannan ɗariƙar tamu tana da sharɗa guda ashirin da uku duk mutumin da ya cika dukkan sharuɗan nan guda ashirin da uku bai saba wa ɗaya daga ciki ba to ya sani cewa yana daga cikin 'yan ɗariƙan nan waɗanda suka rabauta masoya kuma makusanta ga sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam amma mutumin da ya ibi wayansu daga ciki ko da 21 ne ya bar wayansu daga ciki to lalle idan ya ibi guda 21 bar sauran to ya sani cewa yana cikin masoya ko da ku bai- matsayinsa bai kai ga na farkon can ba na'am amma wanda kuma bai rike kowanne daga ciki ba shau a shau shau shau shau a abin nan shau mara futi ya ce falaisa min ahali ɗariƙai ba faɗin ɗariƙa ba ne ba ni a wajena ya ce ga suna daga farko Mm.
na farko akwai ya kasance shegin da zai baka ɗariƙa shi ma fa an mashi izinin ba da ɗariƙa Mm.
ba mutanenmu na yanzu akwai mutum ya zo ya tara ya tara gashi ya fita yana yana zir- zira rawani ka- ah, ƙatoto ko kuma yana zira tarbi a wuyansa Mm.
ko ya saka watan shi ko ya zama mukaddami na gaba ɗariƙa in ka tambaye shi yaushe aka haifi shi jarma bai sani ba me ɗari ka jarma bai sani ba to ya samu ya kasance mai izini ɗaya na farko ya zama to wa- kai da za ka karɓi ɗariƙar ba ka fita daga wata ɗariƙa ko kuma ba ka wata ɗariƙa ita wannan ka karɓa ita kaɗai na'am sannan a karatunmu na fatar rabani na riga na kawo asalin wa'annan a cikin hadisi da da Qur'ani ko da aka ba mu bukatar mu kara kawo shi wanda yake sai kuma wannan karatun na uku kuma shine kada ka je ka zirci wani waliyi rayayye ko ko matacce in dai ba sabi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da su- da sabon shi tare wannan kuma na faɗa ziyartu istimdad ba ziyartu wanda yake na Mm.
asirdi ba na Mm.
na- na sada zumunci Mm.
na hudu sai a kiyaye sallah guda biyar a cikin jama'a idan ya yiwu babu uzuri na biyar dawwama soyayyar shehu tijjan radiyallahu anhu babu yankewa har ka koma ga Allah tabaraka wa ta'ala na shida kada ka ringa amincewa makarin Allah kai yadda aka ce ɗariƙan nan ta farar lati da kaza da kaza ai bari in je in shawiwi na ai bari in je in- in- in sata na ai bari in je in kaza kaza na shehu ibrahim yasu ya ce zai isa mana shehu tijjan zai ce zai isa mana tun ya daɗe abin nan da yake tsaka- eh, connection da yake tsakaninka da shi Allah ya kiyaye mu na bakwai ko kada zagi ko ƙiyayya ko adawa ta ɗarsu ta dawwama a gare ka abin da ya shafi shehu tijjani ko jikokinsa ka ringa zagin su wallahi duk wanda ya zage su ba cikin ɗarika ya za a yi mutumin da ya ganka cikin datti cikin duhu ya fito da kai cikin haske ya cire ka daga datti ya kawo ka cikin tsafta kuma ka rasa da me za ka saka mishi ko annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi ya fitar da mutane eh, daga duhu zuwa haske yace qul la as'alukum alayya ajran illa al-mawaddata fil qurba dan haka mu kiyaye mutuncin jinin shawtu dan abul abbas a na takwas dawwama akan wurin har mutuwa man nazar an illa fa ido man nazar suna fala yasi na tara kai itikadi ka ringa kudurcewa kan cewa akan gaskiya kake kuma kana kudurce duk abin da shautu zan zo da shi muddan ka tabbatar cewa wannan daga shautu zan yake in dai daga shautu zan yake to wallahi sai ka samu mai guri a shari'a amma wanda ba daga shehu tijjani yake ba ba ma za ka kakka ma kokarin cewa wai baka sani ba je ka duba a wannan littafin na shehu suka rijo to ya dauke mu subhanallahi la ilaha illa huwa al-hayy to zan tuna shi dai to na goma Mm.
shine a a ka kubuta daga intikadi challenge na shehu tijjani abul abbas na goma sha ɗaya shi muridin da za a laƙana wa ɗariƙar tijjaniya to ya kasance wanda zai laƙana maka yana da izini sahihi kusa yake daga irin na farko na goma sha biyu ka ringa zama kana wazifa a cikin jama'a in dai ba da rashin uzuri ba mun sha faɗa abin da shugaba yake faɗa in dai baka wazifa cikin jama'a ba babu wani uzuri a wajena kamar baka yi ta ba a jawar da ko ai mun ji an ji ta a katinmu na goma sha uku kada a kan ka sake ka karanta jauhara ba tare da ah, alwala ba wata kan tsarki na na ruwa wannan shi wani yi bayanin sa a cikin a cikin alfatuwar rabbani na goma sha hudu shine kada ka ringa yanke zumunci tsakaninka da duk halittar Allah ka ke- ka kasance mai mai taushin hali da duk mutanen yan uwanka don balle ma yan uwanka yan ɗariƙar tijjaniya na goma sha biyar kada ka ringa lalaci da kasala a wajen yin wurdin kamar jinkirta yin lazumin safe sai lokacin sa ya fita ko lazumin yamma ko wazifa ko zikirin juma ko da yake zikirin juma idan ta wuce ka ta wuce ka ko da yake akwai magana na malamai ana iya eh, wani malam eh, wani eh, daga cikin mukaddamai yana ganin cewa alkansusi ne nake ji yana ganin cewa zaka iya ramawa na goma sha shida shine kada ka sake kai kuma ɗan ɗariƙa saboda daɗi ya kama ka ka je ka bada ɗariƙa tijaniya ba tare da an maka izini ba na goma sha bakwai ka ringa girmama duk wanda yake da nasaba da shehu tijani radiyallahu anhu tun balle alkibaru ahlul kususiyya wanda suke halifofi ne ko waɗanda suke manya-manyan mukaddamai ne na ɗariƙan nan na goma sha takwas ko ka ringa kasancewa da ɗahara na jikinka ko da ɗahara na tufafinka idan idan ya yi na goma sha tara ka zamanto wajen da za ka yi wazifar ko lazimin ko zikirin juma'a waje ne mai tsarki sai dai inda larura mai tsarnin gaske abin Allah ya kiyaye kana talibinka amma kuma kana kurkuku Allah kiyaye na ashirin ka rin ma'ana misali kana kana tafiya a kana kana tafiya a cikin mota sai aka tabbatar wannan kujerar tana da tsarki Mo- maybe kuma ko da yake kusa da kai ma zaka je ne daga daga Kano zuwa Ibadan kusa da kai ma dan giya ne a gefen haka ya taɓa faruwa da ni ko kuma a kana cikin kurkuku Allah ya kiyaye mu na ashirin shine ana so shi ma idan za ka yi lazumin safe ko wazifa ko zikirin juma'a ko wazifa ko lazumin yamma ka fuskanci kibla sai dai idan wazifar ko zikirin juma'a a cikin jama'a za ka yi amma idan kai kaɗai za ka yi ka fuskanci kibla na ashirin kai nake son ciko na ashirin da ɗaya yanzu shine kada ka ringa yin magana idan ana wazifar sai da larura makawo ne kaga ya taho zai wada cikin hadari ka ce hannunka mai sanda ka kaba wannan bangaren ko kuma yaro ne ehem ehem ya kasa jin ehem ya ce kai kul ko kuma mata ce mijinta ya mata magana ko babanta ya mata magana ko babata ta rasa yadda za ta fahimta da ita ta yi ishara sai ta faɗi kalma da ba zai wuce uku ba wannan mun yi karatun sa a cikin shi kuma manazir rashadi ko wannan kenan na ashirin da biyu ko ya ce shi kuma na ashirin da biyu yake cewa a a ka yi ƙoƙari idan za ka yi wurdin ka ringa halarto wata kan surar sheginka wanda ya baka ya maka ya baka dariƙa ya baka azkar tarbiyyaci daga farkon lamarinka idan ka girma ka ƙara tabbata akan wuduri wa sadran shakaka lamarin kenan sai ka kama tsanka ringa halarto sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama ka ji ka kamar ga ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana mai ladabi ladabi cikakken ladabi kana mai ganin girman manzon Allah kana mai jin kunya kana mai ganin kurjini na sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama kana ganin ko baya baka ganin shi shi yana ganin ka saboda haka kuma kana murdin a hankali kana faɗan suro kana faɗan kalmomin lafazan yadda gani kake kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake karantawa ya ya abin zai kasance kake gani hmm? hakika duk mutumin da ya kai wannan matsayin ya samu rabo gwaggwaba ya samu rabo wanda yake gwaggwaba Allah ya sanya mu daga cikin wannan idza sharata fi dikar wurdi fala zumul adaba qadra al hajji idan ka tashi zaka fara yin wurdin kalzumtu ladabi iya gurgurdan yadda zaka iya yana daga cikin abin da ake so a ibada ma baki daya shine a kowace irin ibada da zaka yi kai mai ibada ka kasance kana halarto an ba abin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ga ka ga ubangijinka da kake ambatansa saboda mai ka tabbatar Allah na tare da kai domin shine yace wa ma kai ma yakunu min najwa thalathatin illa wa rabi'um wala khamsatin illa wa sadisum wala adna min zalika wala asara babu wa'insu mutane wanda za su kasance su uku face Allah ne na hudunsu ko su kasance su biyar face Allah ne na shirinsu ko ƙasa da ukun face Allah ne na cikonsu ko sama da biyar ɗin face Allah sama da shidan face dai Allah ne na cikon nasu ɗin nan haka a duk inda suke al'awawa ma'amu ainihin wasan duk inda kuke Allah tabaraka wata'ala yana tare kai saboda haka yi karin galizimtar ladabi a duk inda kake saboda haka ake so shi mai wuridin ɗariƙar tijjaniya a kodayaushe ka ringa naɗe zuciyarka ka ringa ƙulla zuciyarka kana haɗa ta zuwa ga hadarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san dai ba za ka je gaban sarkin Kano ba kai zaman faɗi ko ka miƙe kafa a gaban sarkin Kano dan haka bai kamata ba kuma ka je a gaban sarkin sarakuna sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam ka miƙe gaban ko kai wannan zaman fadin ba za ka yi hakan ba to dan me yasa za ka yi haka an ce sai ji Aliyu Harazima duk nutsuwarsa idan ya ga mutum ya zama faɗi kai waye hannu yake yi a kai mai ce mai ke shehu tijjani duk kawaicinsa bai yadda aka yi zaman faɗi idan kana wazifa an ce akwai wani sahabinsa da ya zo ya zaman faɗi shehu tijjani ce ka gyara kakka ringa zaman faɗin nan tana gaban sai zuwuri ya shehu tijjani ki ba gare ni ni kuma saboda ina da kiba ba zan iya yin zaman tayya ba yace saboda haka idan ba za ka yi zaman tayya tayya ba dariƙa mu bata dace da kai ba mu ce dubu to su alillahi na gaske ba a wazifa ba ma a a mun ta- lokacin maka je kebbi da sai ablikisu wani yana gaya mana cewa ya zauna da sayyidi ali um, sayyidi ali sisi sama da shekara goma bai taba ganin a wazifa da aka fara wazifa ba sayyidi ali sisi wai ya dan irin yadda kuke yi eh, idan an zo jawara ta bakwai ku canja kafa shi bai ma canja kafa idan ya ga ka canja kafa aka gama sai ce ashe kai mace ce ne rago ne kai dama ba sani ba haka yake cewa sannan ba a taɓa ganin inda ya zaman faɗi ba ko ya ko ya miƙa da kafarsa a gaban shehinsa shawai bayan radiyallahu anhu kenan kuma gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu kiyaye wannan ladabin mu kiyaye wannan ladabin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka yi zaman tayya gaban manzo Allah suka yi nutsu suka ko- saukar da kansu haka saboda tsabar ba sa motsi tsuntsu ne yake zuwa ya hau kan ɗayan su wani ma hayye kashi saboda ganin yake kamar yana kan wani dutse ne jibalin rasikat ne su ɗaya suke shum kamar kurman dutse to irin wannan ake so kai ka nutsu idan ka nutsu an ce sai di muhammad gali ya taɓa zama yana wurdi a benin da yake lazumin safe ko na yamma aka hau sama aka je aka ce mishi esa ta rasu ta waɗi daga benin ta rasu ko girgizar ba sai da ya gama abin da yake ba mu ce kai irin nan ba amma in lam takunu mislahum idan har ba kasance irin su ba to kai fata shabbahu to kai koyi da su domin mai koyi da masu na- da masu salaha salawu salahan ne la ya- menene ma aflaha man aflaha illa bi subat man aflaha babu wanda ya rabauta mai rabauta bai taba rabauta ba face ya kusa ya haɗu ne ya abokanci masu rabauta ne to Na'am.
saboda haka ana so ko da yaushe ka ringa ganin girma na Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban da suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ganin kamar kana tare da su ne dan haka sai kai a nan wajen shine ladabin batini kana ganin ga kaga sai da wujudi ladabin zahiri kuma ga yadda ka tankwashe kafa ga yadda ka sunkuyar da kanka shine ta'addubun fi zahirin wa batinin to in dai ka samu wannan to bai yi raƙalmar ulil mawadi da shine mutum yake hawa bigire bayan bigire bigire bayan bigire bigire bayan bigire shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin da Munawi ya faɗa inna Allah addabani fa asan ta'dibi wa nasha'atu fi bani sa'ad atani jibril ko kuma ni ko karatun da yana da yawa amma ala ayyalin wa bi hadal qadri kifaya wa salamu alaikum wa rahmatullahi muna jiran tambaya to fatan wasu alfati na ok fatan wasu alfati
Um, amin
Dahu. Ya, ainihin muradi. Wayar wace ce wannan? Bro. Bro, na yi- na yi post. Da uru. Allah, Allah nuna.